أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببايعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائرون الراكعون الساجدون بالمعروف ساجدون العابدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
الحمد لله muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan dare na Ramadan. alhamdulillah ramadan tahiya yake ramadan tahiya yake ya jama'a yau muna tara da wata muna tara da watan ramadan kamar jiya ne wata ya tsaya kamar jiya ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode ma Allah ta'ala wanda ya ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magara don ba manta ba yau muna tara da watan ramadan wannan abin yana tada mana hankali tara da watan ramadan shekara ta 446 hijira annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi ne daidai da tara da watan Mars shekara ta 2025 miladiya. A daren jiya mun ƙare wannan Sura mai tarin albarka da ake ce ma Suratul Mujadala. Yau za mu tashi kan Sura Suratul Hashar, wadda ita ma Sura ce madaniya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana faɗin daidai a cikinta. kuma ya sanya abin da za mu faɗi ya zamanto sababin da za su kai mu aljanna ga baki ɗaya. Me Allah ya ce.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi lardi wa huwa al-azizul hakim.
Na'am.
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فاتيهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين Na'am.
فاعتبروا يا أولو الأبصار
Allah subhanahu wa ta'ala ya sama wannan sura suna suna- sunanta suratul hashar. Sura ce madaniya, kuma kun san abubuwan da surori madaniya suka shahara da su. Sura ce tana da aya ashirin da hudu. kuma tana karantar da mu hukumce-hukumce na musulunci. Kamun nan akwai hadisi na Ibn Jubair, Abdullahi Ibn Jubair radiyallahu anhu, yake cewa sa'altu Abdullahi Ibn Abbas an suratul tauba, don musan sure. Na tambayace Abdullahi Ibn Abbas akan waiwa suratul tauba ita yaya take, faƙala sai ya ce hiyar fadiha, ai suratul tauba ai ita ce mai kunyatarwa duk wani munafiki tana kunyatar da shi duk wani kahuri tana kunyatar da shi yace bata gushe ba a cikin tasuratul tauba zaka ji ana cewa wa minhum ahwadi daga cikin su wane wane wane daga cikin su masu kaza masu kaza masu kaza daga cikin su masu kaza yace sai da muka ji tsoron kadda suratul tauba da kare da sunan da da ambata sunayen mutane daga cikin su wane wane wane yana kaza sun ji tsoron wannan ya so ya bashi bayani akan suratul tauba wa sa'altuhu an suratul anfal kuma yace na tambaye shi akan suratul anfal sai yace mini ai suratul anfal ita ta ta sabko ne akan duka gwagwarmayar da aka sha akan gazawatu badar yakin badar kuma sai na tambaye shi an suratul hashar wannan sura ta mu ta yau sai yace mini wannan sura suratul hashar nazalat ala yahud bani nazir ta sabka ne akan yahudawan banu nazir ita wannan sura dan sai ka san hadisan da bayaninta in an fassara kashin bakin ka zaka gane ina aka nufa amma haka kawai aka karanta kashin bakin baka iya daukan hannu Allah subhanahu wataala ya ya, ya ambace ta suratul hashar kamun mu fara bayanin wannan Allah sai ya fara da tasbihi yace sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard abinda ke cikin sammai da cikin kasai dukkaninsu suna tasbihi ga Allah karatunmu na shekaran jiya mun yi bayani akan mahimmancin tasbihi suna tasbihi ga Allah subhanahu wataala wa huwa al-azizul hakim kuma shi Allah shi al-aziz ne mabuwayi al-hakim kaga a dangane da zancen tasbihi na kowa da kowa dukkan mahalukat da kake gani kowa kowane abu inda yana amsa sunan abu to iya ma Allah tasbihi a cikin suratul isra'i Allah yace tusabbihu lahu samawati sab' sammai bakwai gaba ɗaya suna ma Allah tasbihi suna tsarkake sunan shi wal arda ƙasa gaba ɗaya bakwai suna ma Allah tasbihi wa man fihinna da abin da ke cikin samman bakwai da abin da ke cikin ƙasar dukkansu suna ma Allah tasbihi menene a cikin sammai bakwai da mala'iku kuma a nan sama tamu ma zaka ga da da, da gizagizai da tarmamu da mine kuma da ayyuka dukkan abin da yake sama ya tafi har sama ta bakwai suna ma Allah tasbihi haka abin da yake cikin ƙasai iya ma Allah tasbihi menene a cikin ƙasa zaka samu kamar ma'adinai kamar petrol kamar uranium kamar zinariya da azurfa da duk wani kayan arziki da ake samu a cikin ƙasa da duwal wasu da ƙarhen kanshi dukkaninsu suna ma Allah tasbihi kowa iya ma Allah tasbihi to kai mutum me yasa kake danewa kake baka tsayawa sakka yi turba Allah tasbihi yace wa in min shay'in ai babu wani abu in dai abu ne illa yusabbihu bihamdihi sai yana ma Allah tasbihi yana tsarkake sunayen shi yana yaban Allah walakin la tafqahun amma ku buku ganewa la tafhamu la tafqahuna tasbihahu buku gane tasbihin su annabi dauda an yi taso ya fara tasbihi tsuntsaye suke dauka tare da su suke yi tare da shi annabi dauda wa tayyiba to kaga tasbihi musamman wanda muka yi bayanin shi na shekaran jiya ya kasance ko da yaushe bakin ka ya zamanto danye akan tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mun yi bayanin shi ko kalma guda biyu in ji annabi wanda ba su da nauyin wadi hafifatan masu sauki a halshe thaqilatan fil midan masu nauyi a cikin mizan awonka na, na ranar kiyama kuma yace habibatani inda rahman masu soyuwa Allah yana son su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kai ma ka zama to daga cikin masu tasbihi mun dan yalwata a darasin wancan akan zancen tasbihi bancin wannan sai Allah subhanahu wata'ala yace wallazi akhrajal ladina kafaru min ahlil kitab shine wanda ya fitar da waɗanda suka kafirce daga ahlil kitab daga ahlil kitab wanda bazawalitahi sune yahudawa min diyarihim daga gidajensu li awwalil hashar farkon tahiya jam'i ma zanantum an ya kharuju ai ba ku yi zaton ba za su fita wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum su kansu suna zaton cewa ai ga rukin wannan da suka yi zai hana ba a isa ba a huddarsu min Allah bai saba zai hana su daga samun azaban Allah subhanahu wataala fa atahumullahu min hayth lam yahtasibu sai Allah ya kawo musu farmaki ya tura aka kawo musu farmaki daga inda bisu sani ba wa qadafa fi qulubihim ru'b Allah ya sanya tsoro a cikin zukatansu yukhribuna buyutuhum biyutuhum bi aidihim har ya kasance suna kashe gidajensu da kansu wa aidil mu'minina kuma da hannayen da hannayen mu'minai su suna kashewa mu'minai ma suna kashewa daga share guda fa atabiru ya ulil absar sai Allah ya ce to ku yi ku lura ya ku masu hankula kaga fasarar kashin baki gaba daya baka iya daukan hannu mi aka abin ayoyin mi suke ne to fahimci da kyau ita aya wannan lokacin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga makka zuwa madina da ya zo madina ya isko kabiloli na yahudu akwai banu nadir da banu ƙuraiza da banu ƙainuka to dukkaninsu wannan sai aka yi uhuda aka yi alkawali ku yaƙe mu kan mu yaƙe ku kowa ya yi addinin shi da mu da ku kan wanda ya taɓa wani kuma kan wanda ya taimaka aka yaƙi wani kuma alkawali ne tsakaninmu na zaman lafiya su kuma yahudawa ne kasan yahudu mugun mutum ne aka yi alkawali wannan da su dawa da annabi sallallahu alaihi wasallam to su banu nadir wanda sura wannan kusan duka wanda ibn abbas ya ce a kansu ta sabko su kewayen kusan madina ne suke suna gab da madina kamar wani karce ne na bayan gari ko kuma za a ɗan huta kaɗan sai ga ƙauyen nasu duka a madina ne suka yi wannan alƙawari da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma dukkan ƴan gurin yahudawa ne to ana nan wani lokaci sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura wasu hafizan qur'ani sun kai mutum 70 hafizai ne mahirai suka tahi wa'azi wata jiha can cikin cikin larabawa suka shiga can suna suna karatu suna koya ma mutane addini to da yake basu musulunta ba wa'ancan din badawa da da da da mushrikai da sauransu sai suka kama su gaba ɗaya suka kashi wannan mutanen kusan hafizai hafizai wajen saba'in na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tura wannan mutanen sai suka kashe su mutum ɗaya ya tsira ya tsira mutum ɗaya daga cikin su amuru ya kamo hanya ya gudu yana gudu yana zawa ya zo ya zo ya gaya ma rasulullahi abin da ya afko to a hanyar zawar shi komowa gida madina sai ga wasu larabawa guda biyu wata ruwaya mutum uku sai ya yi zaton irin su ne wancan wanda suka kalkashe mai yan uwa shi ma sai ya lallabo eh mana ya rama da ya dan rage raɗaɗi shi ma ya far musu ya samu shi ma ya kashe su ya kashe su mutum biyu ya kashe su da ya kashe su sai komo gida gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana ma rasulullahi duka abin da aka yi sun mata bayyana sai bayani ya bayyana cewa ashe wannan larabawan da su wannan sahabin ya kashe ba wa'an ba ƴan kabilar wa'ancan bane wanda suka kashe ɗan uwan shi a'a ƴan banu kilab ne wata kabila ce daban ita kuma wannan kabilai ha'ilau suna da alƙawali da rasulullah suna da alƙawali da annabi ba a yakin kowa kaga lalle abu ya cakule shi kuma in aka yi alkawali misali suna banu nadir da suka yi alkawali da annabi sallallahu alaihi wasallam in ɗaya daga cikinsu su yahudawa wanda na madina in ya je ya yi ɓanna a wani guri ko ya kashe wasu a kan ɓanna aka ce sai sun ba da diya to za a zo sai su zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo su gaya mai abin da aka yi ya rasulullah ya ya muhammad suke cewa ai tunda ba su rabu da shi su ce mutumin mu ne ba yahudi ya je ya taba yan kabila kaza dole sai an biya diya tunda mu kuma tare muke kuma muna da alƙawalin wannan sai ka kawo kai ma bangaren ka na diya tashi kun fahimta su ma su kawo bangaren su sai a gama a je a biya diya wannan ba yahudi to yau kuma menene aka yi musulmi ne ya kashe wani waɗanda suke da uhuda shi ma kenan su za su ba da diya da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma da su wannan banu nadir kun gane alƙawalin da aka dai a haka ake tafiya alƙawalin da ta bayyana cewa su ƴan banu kilab ne ƴan banu kilab kuma suna da alƙawari da rasulullah aka zo kenan diya za a bada ta su sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki wasu daga cikin sahabbai suka raka shi suka hau dan gurin yahudu na banu nadir ya je tattara manyansu ya gaya musu cewa ai ga abin da mutumin shi ya yi kenan akan alkawalin da aka yi ya ne za a biya diya su sai su kawo shi ma rasulullahi ya kawo ko sai a gama a kai ma wannan mutanen diyarsu haka ne alkawalin da ya tattara su manyan ya gaya musu aka yi bayani ya suka ce to ɗan dakata bari mu kawo maka kaso na wajenmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gehe gindin wani soro ya iya zamna ya jinginu da soron su kuma sahabban da suka rako shi suna gindin wata itaciya yahudawa dan ka san yahudu mugun mutum ne da suka keɓance share guda sai suka ce to ga dama ta samu kun gan shi ce shi kaɗai ko shi kenan kawai mu mushi wuf mu kashe shi a huta mu kashe shi kawai sun warware alkawari mu kashe shi suka ce a huta wai su kashe rasulullah tun daga shi can suka ce a gindin wannan tsoron a samu wani ya hau daga bisan tsoron da wani katon dutse ya ruguzo mai a kan shi sun ta da alkawali sun ta da uhuda ɗin da aka yi shi ya zo neman aje a biya diya sai suke filan su kashe shi wai a huta gaba daya su ka sani ba tuni jibril ya zo ya gaya ma rasulullah da can abin da suka tsara su kuma suna can suna tsari yadda za su kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai tashi daga gurin da yake zamne sai mai kai ta madina hatta da sahabban wanda suke tare ba su sani ba sai da suna cewa ina rasulullah aka samu wani ya fito daga madina suka gamu yace ni na gan shi zai shiga madina to kwana su sahabban ne suka bi shi suka taho suka taho aka zo garin madina suka ce ya rasulullah ka tai ka bar mu ya ne aka yi annabi ya zana musu kunji kunji kunji abin da suka tsara kuma yau za mu yaƙe su yanzu za a yaƙe su annabi ya tattara mayaƙa ya tattara yadda ya kamata su kuma yan banu nadir cikin wani gaba ce suke dutse kuma sun yi garu kuma bayan katangar garun nasu da sauransu da dabinnai a wajen a wajen da dabinnai dabinnai manya-manya a kewaye da garin kenan su suna ga lalle ƙarhi gare su ba mai iya shiga garin wannan nasu ga ƙarhin soji ga kuma abinci dama wannan abin guda biyu ne ga ƙarhin soji ga ƙarhin abinci ba shi ne faransa duk ta ƙwace mana ba mu da sojina a lokacinta kuma ake ƙwace mu duk wani arzikinmu na ƙasa yanzu kuma duk mun kwato arzikinmu kuma mun ware daukan sojina diyawa don mu zamna da gidinmu ku duba kai faransa faransa ta isa ta isa makira komi ta yaƙe mu da shi ta yaƙi ƙwaƙwalwarmu ta yaƙi hankalinmu ta yaƙi lahiyanmu hatta da kaya in tsaka sayan aka zo aka ce ma wannan faransai faransai kai a kwallo ka kawai wai shi kenan babu kamar shi wai faransai ne wannan babban abu ne wannan in ba kan lahiya a a wai kai ba ka je ka nemi wani magani sai faransai eh a so mini fragil faransai din faransai eh mana ta yaƙi al'adunmu ta yaƙi musuluncinmu kaga kayan da zan mu sa in baka sa ba tropies ka ɗora da da cravat kai ba hula kan yake kai shi kake baka waye ba kudurin da ta yaƙi yanzu ne ake ta fama akan shabab din musulun da sabuda nawa yanzu dubunan Najeriya misali shiga Kano yaro ko kayan sallah za a mai za a mishi kaya na mutunci jallabiya da hula da wandanta ko kuma gari da ya ciki da hular shi ya karkata zanna buka ko ba haka bane amma mu kuma yaya muke babban liman mai karatu yanda ya kamata zan gan shi ya isa malami a ko'ina kai ba hula. In ka tambaye shi, sallar ba ta karɓuwa a sallah tana karɓuwa, amma muru'a ƙinka ba ta cancanta ba. Babu muru'a a cikin wannan. Wani malami ce, to kai yanzu, kai kawo mini inda annabi ya yi sallar kai a buɗe. Yanzu kai ba ni ba zaka tambaya, na ji sallar ka tana karɓuwa, amma kai kawo mini guri ɗaya inda annabi ya yi sallar kai a buɗe. Walakun fi Rasulullahi. uswatun hasana laqad kana lakum لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم na gare ku koyi kyaukyawa ga ma'aikin Allah da duk wanda yake kamna lahira yake kamna ubangiji subhanahu wataala wannan duk bulbudin makirci ne na faransa babu inda bata shiga ba ministan na hydraulic kwanaki da ya huto shekara guda hoya hadi miliyar nawa aka ci riba a ruwan da muke sha ruwan mu ashe wannan miliyarori faransa suke tahiya a ba mu miliyan 30 aka ce ake ba Nijar ko nawa shi ma a shekara eh shi ma tambur ne ake zuba mu daga faransa ake ka tambur din a ba ai an ba ku tambur na miliyan kashi makirci ba sun kwashe mana dukiya sun kwashe mana komi duk gurin da ke da kwai arziki sun hau sun yi gadangada sun mamaye sun yaki kwakwallo mu duk abubuwan mu in ba wai tarbiyya irin tasu ba muka bi ji muke bu waye ba kai jama'a ku walka ku walka musulunci yana da yana da tuhuwar shi duba hadisin da aka ce idan ka gamu da musulmi ka gaida shi in ka gamu da musulmi to a ƙasar kahure ya zaka ka gane musulmi ne ƙasar da duka kahure ne kuma haƙƙi ne ka ganshi ka mai sallama ka duba tuhuwar da aka zana albani ya saha hadisin wannan cewa za ka ganshi da tuhuwar shi ta musulmi ya zano dukkan abubuwan da ya cancanta a ga musulmi a cikin shi muru a kama ba bai bai kamata ba haka nan a nan masallacin wani lokaci an yi wani bakon wani babban malami daga kaduna ya zo mu kuma a nan lokacin nan da muka kama akwai wani malami ne shi ma Allah ya rahamu sai malam babba ya sa shi ya sha sallah da kwastum kai ba hula sai wancan malamin na Kaduna ya kama shi ya janyo shi ya ce wa baka izini ka ja sallah a nan wannan masallacin mali ya ce kyale shi ya ja kyale shi ya ja aka kyale shi duk makircin faransa ne Allah raba mu da ita Allah ƙara raba mu da ita Yahudu banu nadir suna da sojina, suna da arziki, ba su zaton za a far musu. Annabi sallallahu Alaihi wasallama da ya tada, da ya tada sojina sai aka zo aka tsare su, suka rihe garin nasu. Annabi su tsumai suke yi annabi a duro a shigo su yaƙi mutane daga cikin gidaje annabi ya ce ba a shiga, ku tsare su a kewaye garin. Akwai ruwa da aka ce sai da aka yi kwanan shidda ana ana tsare da su. ai ɗummi ne ne masu huto waje neman abinci tun da garakan nasu a waje suke na abincin dole da suka ga lalle lalle abin ya kai musu sai suka aiko yan aike a yi sulhu sulhu yanzu suke so a yi da annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce babu wani sulhu ta hiyar ku za ku yi su da farkon jama'a da annabi ya kora daga madina ta hiyar ku za ku yi gari za ku bari aka ba su yanci cewa kowa ya ɗauki laftin raƙumi guda duk abin da in raƙumi ɗari gare ka to raƙumi guda zaka ɗauka da abin da zai iya ɗauka ku huce ku tafiya shi ne awwal hashar ɗin aka kore su daga garin madina yahudu na banu nadir da suka huto sai suka kasu biyu wasu suka tai wajen haibar wasu suka tai wajen sham wajen sham ƙaretin sham inda akwai hadisi akan cewa nan ne mahashar taron kiyama wasu kuma suka yi wajen wajen haibar haibar kuma kowa santa garin Yahudawa ne a lokacin kamun a yi gaza wata haibara. To kun shi a takaice yadda bayanin yake, to mu komo kan ƙashin bakin yanzu ka fi gane Ƙur'anin. Allah ya ce, Huwallazi akharaja alladhina kafaru min ahli kitab. Allah shine ya fitar da wannan wanda suka kafirce daga ahli kitab suwa ne su Yahudu min diyarihim daga gidajensu. yanzu ka gane me ake nufi ko Allah ya fitar da su daga gidajensu li awwal hashar da hashar jam'i na farko jama'a ta farko malaman tafsiri sun fassara shi da fassara guda biyu fassara ta farko suka ce ai hashar ana nihin aljam'u taro din wannan kamar tattara jama'a tattara jama'a wa hasharnahum yawma idin ko wa na hasharu wa na hasharul mujrimina yawma idin zarqa za mu tattara mushirman iya a wannan rana to shi ne gurin ke jam tattarawai wasu ka ce a gurin da ake tattara fassara ta biyu fassara ta biyu gurin da aka tattara shi ne sham ai suka ta yi can aka tattara su ko to su ne wannan ma zanantum an ya kharuju ai ba ku taba zaton ba za su fita daga gidan wannan su ko kuna san za a iya cin su yaki ga kayan yaki ga garu ga komai sun tsare gidansu sun tsare garinsu babu wanda yake zaton za a ci su da yaki su ma suna ga cewa lalle lalle azabar Allah ba za ta iya kawo musu ba akan wannan dan ko ina وزن... أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم وصولهم من الله sun yi zaton ai garku wannan garukinsu zai hana su daga azaban Allah zai tsare su an gane da kyau fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu lam yahtasibu sai Allah ya kawo musu farmaki aka musu farmaki Allah ya sa sahabbai suka da annabi aka musu farmaki daga inda ba su sani ba sannan kuma waqadafa fi qulubihim ru'ba Allah ya sanya tsoro a cikin zukatansu kun gane da kyau ko yakhrubuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin har suka zamanto idan mutum ya tashi ya dauki rakumi guda ya lafta kayan da zai iya sauran dan bakin ciki sai ya kalkashe suna kashe gidan nasu wai kal a bari kal a bari su wani ya amfana malam bahaushe ya ce tsiyan nasara sai za ya gida mu gaba lokacin colonization da aka samu yancin kai ku tambayi tsofi ku ji nasaru duk abin da yake na kirki ne sai su kashe shi ba su bar mu komi ba eh istimar na faransa ai babu babu mulkin mallaka na faransa babu mulkin mallakan da ya kai datti da zalunci kamar mulkin mallaka na faransa na ingila da sauransu duk sun bar abubuwan da suka yi yanzu ka shiga ƙasa makwabta za ka duka abubuwan tun na zamanin colonization na ingila da sauransu da suka gina sun bar musu mu kuma a nan turawa duk sai da suka kashi eh yan bakin ciki ne mana suka kalkashe suka ɓata gidajen suka rubza wai kuma ku yi da kanku an ba ku yanci kuma suna nan wa a maida mu dai baya ya kurubuna buyutuhum kaga wannan aiki ne irin na yahudu suna kashe gidajensu bi aidihim da hannuwansu wa aidil mu'minin su ma musulmi suna ƙara kashewa daga cikin share guda fa atabiru ya ulil absar Allah ya ce ku lura ku gane ya kuma abuta hankula yanzu kaga ayat ta zo ko to ci gaba ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا na'am ولهم في الآخرة عذاب النار Allah ya ce wa laula an kataba kataba Allahu alaihimul jala in ba dan Allah subhanahu wata'ala ba ya rubuta ya kaddara aljala a alkansu shine kore su wannan da za a yi ai Allah ya kaddara daman kore su za a yi ko to ai la- ba in ba dan Allah ba ya zartar da wannan hukunci la'adabahum fid dunya da Allah ya azabtar da su a nan duniya saboda ai sun yi nihin wai su kashe annabi sun yi nihin su kashe rasulullah wallahum fil akhirati azabun nar kuma na gare su azabal wuta a lahira kaga anan gurin jala'in wannan da aka rubu da aka basu shine yazo musu kadan yazo musu kadan korar da aka musu ita ce ta zo musu kadan hadisi ya zo daga mujahid wa zuhuri da wasunsu daga cikin manya-manyan malaman hadisi ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma qajimal madina yace lok annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazo madina hadanahum wa atahum ahadan wa dimma yayi alƙawari da yahudawa ya ba su alƙawari akai alƙawkan wanda ya taba kowa ala Allah yuqatiluhum akan ba zai yaƙe su ba wala yuqatiluhu su ma ba za su yaƙe shi ba kuna ji da kyau faƙadawar fanaqadul ahad sai wannan yahudawa na banu nadir su suka warware alƙawalin alladhi kana bainahum wa bainahu wanda ke da kai tsakanin su da su da annabi sallallahu alaihi wasallam fa halallahu bihim ba'sahu alladhi la maradda la sai Allah ya hore mu bakin cikin da yakin da yasa babu makoma sai an yake su sai an korar da su Allah subhanahu wataala ya sabko musu wannan musiba aka kore su daga gari wannan kenan To, sai Allah ya ce mi muje.
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله Na'am.
ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب Kaga wannan abin da yasa saboda sun saba ma Allah da da annabin shi. Sun saba musu akan alkawari da aka yi da su kan wanda ya taba kowa. Wa man yushaqillaha duk wanda ya saba ma Allah da annabin shi fa inna Allaha shadidul iqab ku sani lalle Allah mai tsananin hukuma ne. Daga nan wasu sahabbai suke tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam wai da bin nan da muka yayyanke babu laihi saboda ai sun yayyanke da binna an karya tattalin arzikin nasu yana daga cikin yaki da ake yi a karya tattalin arzikin ƙasa eh su ji tsoro ba abinci dole su hutu to sai Allah ya ce ma qata'atun millinatin ما قضاتم من لينة أو تركتموها قائمة على ألو- على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين Allah ya ce babu komi ma qata'atun millinatin ai abin nan da kuka yanke na daga dabinnai aw taraktumuha qa'imatan ko kuma wata da kuka barta a tsaye ala usuliha akan gimshikin akan iccenta fa fi idinillah wannan da izinin Allah ne Allah ya sa kun yi haka wal yukhziyal fasiqin dan Allah ya ya sa bakin ciki a zukatan fasikai lin dabino malamai suka ce ai lin kin wannan nau'in min tamr wa huwa jayyid wani nau'i ne na daga dabino kuma yana da kyau yana da kyau shine lin kin wannan wa qala kathiru min al-mufassirin wasu da yawa daga cikin masu tafsiri suka ce allina abinda ake nihi da lin alwanu tarm tamr siwal ajwa kala kala na dabino wanda ba ajwa ba kun san a madina akwai wani dabino ana ce mai tamr madina sunan shi ajwa dabinan ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mishi addu'a wanda bayani yanda yake ko bakwai in ka ci a ranar ko sihiri bai kama ka irin wannan ya kamata ka tambayi alhazai ko masu umara in sun je su kawo maka zigege a ba ba ka kawun zigegen tashi da kwawa ba da mine ne mi sunanta tashi da kwawa da mine alhaji an zo lahiya sunanta to ga abin da yake da daraja wadda take ita ce ajuwa da bino ne ajuwa ko kuma a kawo maka ruwan zamzam wannan abin guda biyu su ne ba bagaruwa makka ba kuma eh wannan bagaruwa ba ta makka ba ce kusa ne ba ba ta da wata daraja ba ku sani kowa ya sani wannan ba garuwai ba addini ba ce ba fa kawai iya itace ne masu daɗi eh akwai wani aboki na ya kawo zigegen ta wajen leda nawa ya ajiye a ɗaki ƙasan gado iya ɗaukowa ɗaya biyu yana ce kamun ya raba duk in ya shigo ɗaki ya ɗauki guda ya ɗan tamna kamun ya raba ana nan da iya kasawa wa zan ba wa zan ba in an shiga halau gobe ya ɗauko in ya shigo ya ɗauko da ya so ɗaya da ya zo ya laluba ƙasan gado sai ɗiyan ya cinye abin shi daɗi gare ta to ba baga- ba a makka ba asalin ba a makka ba ake da- ake dasa ta kamar mu daga nan gurin da muke kai goro mu saida yanzu an hana kai goro fa duk wanda alhajin da ya kai goro shi da askar sam sun ɗauki goro kawai wani irin muhaddir ne ba su san shi ba su san shi to kamar mu da muke kai miyar kuka ko mu kai goro ko mu kai mine duk abubuwan da ake kaiwa daga nan misali sai wani ko daga china ko daga wata ƙasa mai nisa sai ya zo ya sayi goron wannan ya tafi da shi ƙasarsu inda babu goron ina za a ci goron makka ko amma a makka aka shuka shi to haka ne hoba garuwar kasuwa ce fa kawai wasu ƙasashe ne a can ake shuka itacen su huto tana da daɗi sai 'yan garin su kwasa bahu-bahu kai su kai makka su sai da ma waɗanda suka zo su ma su tafi da su ba wata daraja ba ce ba gare ta ta musamman wa babu wata daraja ba ta da alaƙa da addini a ƙasashen kamar su indiya a nan wajen itacen suke wannan ƙasashe guda takwas wanda suke karewa da tan afghanistan hindustan kazakhstan jakistan menene kuma turkistan su takwas ne duk suna karewa da tan tan tan to a wannan yankin a nan ne a itacen suke in suka yi iya sai a ɗora bahu bahu bahu a ɗora a markaba ruwan jirgin ruwa a kai a sabke su a jidda a kwasa a kai maka duk ana sai da bagaro maka mu kuma alazan mu su siyo su kawo mu a bagaro so- so kake a baka ma kai ji kake wani addini ne abinda zaka nema gurin alaji da binu dabinin ma ka ce ya kawo maka ajuwa amma kuma tsada gare ka ɗora mai nauyi babba ko kuma ya kawo maka zamzam su ne masu daraja su ne zai iya kawo maka abu wanda musulunci ya yarda da shi kowa ya san zamzam babban ruwa ne wanda duk duniya babu ruwan da ya kai da shi a daraja kuma addu'a ce mai zaman kanta annabi ya ce zamzam lima shuribala ruwan zamzam yana maganin abin da aka sha shi dan shi lokacin da zaka sha kai niyya abinda kai niyya shine adda'ish duk ummi ne ne kai niyya kuma da shi wannan dabino ne din wannan na Madina ajwa dabino ne mai daraja wanda annabi ya mishi addu'a to banda wannan abun duk sauran alati ne da tashi da kwawai da alhaji ya zo lahiya da menene kuma kace jallabiye da menene duka anan wani bi alazan bu su gane wani su sai anan yayi arha yayi arha da su siyo a can kuma kaje ka dauko kaya rigib rigib kai ta tahiya haka nan to wannan kenan shi babu dabinan da kuka yanke ko kuka bar daya wasu a cikin bisa itacensu Allah ya ce to da izinin Allah ne ya kai shi kenan ku kwantar da hankalinku lada ma kuka samu saboda haka Allah ne ya sa an yi wannan abun don a bakanta zukatan fasikai sai Allah ya ce mine wa ma ba Allah wa ala rasulihi minhum mi- fama awjabatum alaihi min khailin wala rikab ولكن الله يسلط رسله على من يشاء نعم.
الله على كل شيء قدير to da aka yi haka su yahudawa na banu nadir an kore su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci garin kuma kun ga ba yaki ba aka yi kuma ba a hau ba da wakai aka hau raƙumma aka zo aka gwabza Allah ya cusa musu tsoron musuluncin saboda kaidin da suka so su yi aka kore su kowa yahuda ya bar garin kenan za su bar gari da dukiya a ciki wannan dukiyar ta banu nadir a musulunci sunanta fai fai'i wannan fai'i kuma kun san hanya biyu annabi sallallahu alaihi wasallama a gurin yaki abu akwai akwai jizya kuma akwai fai'i jizya ita ce in aka kama gari suka ce su busu shiga musulunci amma za su dinga biyan jizya a sanya su a cikin daular musulunci duk shekara za su biya karo za su biya karo shikenan kuma akwai fai'i fai'i kuma abinda aka ciyo tukwana na ganima yaƙi wancan wanda an yi yaƙi in aka je aka gwabza musulmi suka ci yaƙi sai a zo a raba duk wa- annabi wani bi yake cewa duk wanda ya kashe katil to sulbuhu duka nashi ne in ka duba ka ga wani kasurgumin su kahura yanzu su zo yaƙi da kayan da ka da kayan kuɗi suke zawa za a zo a yi shiga wadda take ita ce da garkami wandan karhe da- da hular karhe wannan ana ce mata ba ka ganin komi sai idan kuma la'alla a ginde shi akwai kuɗi wanda suke su ne to in ka kashe shi kai almajiri sai ka bar takobinka a nan to duk abin da ya wuce wannan abin da yake da naka ne annabi sai ce duk wan ban qatala qatilan falahu salabu duk wanda ya kashe wani abin da ya dauko da shi nashi ne shi haka ake raba ganima kuma in an zo annabi ya rarraba ya rarraba ya rarraba amma fai'i kuma fai'i na banu nadir wannan Allah ya ba annabin shi gaba daya banda wani fai'i na banu nadir din wannan Allah gaba daya ce ya ba annabin shi ba yaƙi ba aka yi ba a yi ba gwagwarmaya an tsare su suka ji tsoro suka nemi sulhu aka kore su daga garin kowa ya ɗauki raƙumi ɗaya da abin da ya ɗauka sauran dukiyar duka ta annabi ce wa ya ba shi allahu subhanahu wa ta'ala amma kuma akwai wani fai'i hallau na ɓangare na biyu wanda in aka je kuma wannan allah ya kasa shi ga wanda za a ba ga wanda za a ba ga wanda za a ba za mu ji shi yanzu a nan gaba amma wannan na banu nadir fai'i ne wanda tuni Allah ya ba annabin shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma afa Allah wa ma wa ma afa Allah ala rasulihi abinda Allah subhanahu wata'ala ya ba annabin shi minhum daga cikin su wannan abinda aka yi na banu nadir fa ma aujabtun alaihi min hablin wala rikab من خيل min khailin wala rikab ai buku motsa ba buku kai ba farmaki kuka yi yaƙi kuka hau khail da wakai ko kuma abun hawa alfadari ko kuma raƙumma aka je aka gwabza kuka samu a'a kawai Allah ya fudda su to Allah ya ba annabin shi walakin Allah yusallitu rusula Allah shi yake tabbatar da ma'aikan shi ya dora su akan munafikai alaman ya sha akan wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir to Allah mai iko ne a bisa dukkan komi kenan fai'i na banu nadir yahudu na banu nadir duk dukiyar da aka samu ta annabi ce, sallallahu alaihi wasallam wannan maganar su ta kare sai na biyu sai Allah ya ce ma fa Allahu ala أفاء rasulihi الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القل- ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل na'am وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا na'am واتقوا الله إن الله شديد العقاب Allahu akbar Allah ya ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura kuma abinda Allah subhanahu wataala ya ba ma'aikin shi daga ahlil qura wasu ƙauyuka gaba daya banda na banu banu nadir ha na banu nadir yahud banu nadir an yi da za- zancen su. bayanin su ya kare da yanzu in aka yi irin wannan a wasu ƙauyuka gaba daya aka ciyo ganimai ba tare da an gwabza ba suka yi tsoro suka watse ya zama fai'i ko to ga yanzu yanda za a kasa shi banda wannan falillahi war rasul akwai eh, falillahi walin rasul akwai kaso na Allah da kaso na ma'aiki kaso na Allah wa za a ba kun fahimta kenan kuma Allah ya ce mine wali zir qurba da ma'abuta kusanci ana ba mutum dukiya a musulunci kamar mu'allafatu qulubuhum ana so su shiga musulunci wali yatama da marayu kai bayan Allah ba a bar su ba Allah ya hudda musu kasansu a hudda kaso na marayu wal masakin haka nan da miskinai wa ibn sabil da da da ibn sabil ibn sabil shine wanda matahi wanda kudin shi ya kare misali mutum ne za shi maradi a maradi yana da kudin shi da yawa ya biyo nan da magaran kuma ya rasa yadda zai ko kudin mota bayyana to ya zama ibn sabil a taimaka mishi sai a bashi ko magana yayi a taimaka mishi a bashi daidai abin da zai samu ya isa garin maradi ya koma garin su shine ibn sabil amma in ba ƙarya bace yake saboda a nan gurin mayaudara yanzu sun yawa sun samu mayaudara suna aiki da ibn sabil kin wannan suna cuta cuta da yawa wani lokaci a sa- a masallacin juma'a mun ida juma'a mun hutu sai ga wani ya leko ya ce iya so ya gan mu ya ce mine ne ya ce mini ai shi ibn sabil ne iya tihiya ce zai ta yi ina ne ina ne ni wani gari ne ya ce mini ko banda ko ina bai yadda inda abin da zai yi madarin fa ne ko sai muka kira 'yan agaji muka ba shi kudin muka ce ku je ku sa shi mota suka tayi da ɗan agaji ya je ya sa shi mota ya tafi ha yo ai a- be- dan agaji bai san ba lokacin da ya tsere ya tsere mishi ya bar shi kawai dan agaji ya maido kudin ya ce wallahi da muka je tashe dama wani ya ce wannan ne yake cewa zai tayi kan alaliba alaliba wuf ya taye shi makaryata ke da kwai mayaudara ke da kwai shi yasa duk in sun zo a ce to a je a sa su mota eh ko zo ce an mishi mutuwa kaza kaza to mu je a je a sayi likawari a je gurin gawai duk ƙarya ce roƙo ne kawai maula ce an rasa yadda za a yi sai an gama da addini kuma roƙo haramun ne haramun ne kana da abincin yau ka ce ka sha ka zo kake roƙo shine zaka tashi ranar kiyama fuskar ka farangwal ba nama a jikin kakka zama to zakin maula akwai mutanen da baka so ma kai kura zaman da su da ka gan shi a titi sai ka sauya titi Allah kiyaye wannan kenan na nawa muka ce na nawa ne wannan da farko lillahi wal rasuli
فلله وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل كي لا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم na'am aka ce na na farko lir rasuli na biyu zil qurba na uku yatama kun san sha'anin marayu yanda yake ko bakin ciki ya shahe ka ya dame ka jiwa ka shafa kan marayi annabi ya nuna hannayen shi guda biyu yace ana wa kafilil yatim ka hatayn yawmal qiyama ya nuna ya tsotsin shi yace da ni da wanda ya dauki nauyin maraye kamar haka muke ranar kiyama wal miskin kuma masakin su ma a taimaka musu yace wa ibn sabil da ibn sabil farke wanda guzurin shi ya kare duk an kalkasa an kalkasa sai Allah ya ce kai la ya kudu dunatan bainal agniya dan kan dukiya ta zamanto tana kai kawo tsakanin agniya mawadata bainahum bainakum tsakaninku sai Allah ya ce wa ma atakumur rasul fakhudhu duk abinda annabi ya kawo muku a komi fakhuduhu ku kame shi ku kama shi duk abinda annabi ya zo muku da shi fakhuduhu ku damke shi wa ma nahakum anhu fantahu kuma duk abinda annabi ya hana ku to ku hanu kun gani wannan ba ana neman ba kadai a cikin alfai dinwa a gaba ɗaya rayuwarka duk abinda annabi ya zo ma da shi ka kama duk abinda ya hane ka ka hanu fantahu wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne na'am sai Allah ya ce ni للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله na'am أولئك هم الصادقون Allah ya ce lil fuqara al muhajirin hakanan ga fakirai wanda suke sun yi kaura kun ga su na nawa ne kenan na shidda wanda za a raba ma fai ci gaban maganar dai نعم har da su su ma a raba a basu nasu alladina ukhruju min diyarihim wanda suka fito daga gidajensu suka bar dukiyarsu wa amwalihim suka bar dukiyarsu ba dan komai ba dan su zo a dauka kalmar la ilaha illallah yaftaguna fadalan min Allah wa ridwana suna neman farla daga gurin ubangiji da yarda ubangiji wa yansuruna Allah wa rasula suna taimaka ma addinin Allah suna kama ma ma'aiki a isar da sakon wannan ula'ika humul sa- sadiqun wa'annan su ne masu gaskiya a sadiqun wa'annan a taimaka musu walladina tabawwa uddara والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا na'am ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة na'am ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Allah ya ce walladina tabawwa uddara da waɗanda suka zamna a gidan a gidan wani gidan ina ne gidan a musulunci daga an ce gidan musulunci daga ina ya fito daga ina ya fito ya shigo duniya hukumce hukumce madina kuma ina zai koma madina madina ita ce man butul islam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musulunci ƙarshen duniya ya aruz ilal madina kama ta aruzul hayyati ila jihuriha zai tattaru ya koma madina yanda macijiya in ta fito ta yi yawo take komawa ramunta annabi ya kwatanta wannan misali kun ga macizai a daji da duk ƙwarruka da suke kiwo suke rayuwa a cikin rami tun daga bayan la'asar suke fitowa mai daren zauwa gida daga gona shi ya fi gamuwa da macizai daga bayan la'asar ta yi tukuskin wannan to lokacin da duk wani ƙwarin da yake rayuwa a rami yake hutowa kiwo za su huto kiwo su yi ta kiwo su yi ta kiwo har sai lokacin da asuba ta kawo asuba tana zauwa kuma sun koma rami sun koma rami shi yasa mai sakkon tahiya hallau maciji in yi latti hallau za ku ci karo da shi eh za ku ci karo mai sakkon zuwa gona kuma mai latti kamun ya tafi go- mai- mai- kamun ya dawo gida daga gona duka wannan lokacinsu ne sun huto sun ƙi da kiwo sahiya ta yi sun koma cikin ramin kuma sai da dare haka rayuwarsu take sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana musulunci ya huto daga madina ya mamaye duniya ƙarshen duniya zai koma gidan shi yanzu kun fahimci abin ko tamam ya yi kyau Allah ya ce a gidan daga an ce gidan ana nihin madina wal imani kuma suka kudura imani a cikin duk a cikin zuciyarsu min qablihim tun gabanin da yuhibuna man hajara ilaihim suna san wanda ya kaure zuwa gare su yan madina kenan wanda suke al-ansar suna san duk bakon da zai zo ya zo da musulunci ba su da hasada a zuciyarsu ba su da keta a cikin zukatansu Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su ya yabe su yanda ya kamata lokacin da aka bude makka yan madina suna zaton annabi ya zo makka ya komo garin su shikenan zama zai yi kyale su zama zai yi kyale su annabi suka ga yana taraba fai dukiyar da aka samu a garin makka iya tarabawa yake ba yan sabbin musulunta ya ba wa annan abawa na rakumi ɗari abawa na kaza aba yan gari kaza bai ba ba yan madina bai ba ba yan madina na'am annabi sallallahu alaihi wasallama sai yan madina daga cikin su akwai wasu munafukai sai aka fara kuskus mun kama mishi ya watsa addini yanzu dukiya ta zo iya ba wasu bai ba mu ba sai yan garin su ya raba ma labari har ya taro gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka tattara mai shugabannin qaba'ilkin na Madina yace naji labari abinda kuke fadi naji labari abinda kuke fadi na samu dukiya na ba wasu ban ba ku ba amma kun samu ku ce kuma kun same ni ban da komi har na samu in gori ne ko mine ne za ku yi to amma ya ku yan Madina mu yake ta da kwakwallo ku mu yake taba hankalinku mutane su tahi da dukiya ta duniya ku ku tahi da manzan Allah. Ha, ya suka kece da kuka. Sun yi zaton annabi zama zai. Ji suke shi ke nan an yi da su su koma garinsu. Suka ce Allahu wa Rasuluhu aman. Allah da ma'aikin shi su suka yi mana. Ni yake ta da hankalinku mutane su da dukiya ta duniya ko ku tahi da annabi sallallahu alaihi wasallam. Suka ce Allahu wa Rasuluhu aman. Iya kwaɗi wasu suna ta kuka. Suna rido suna rungumar shi. shi suka zaɓa ba dukiya ta duniya ba. A nan annabi ya ce, Ya Allah ka ji ƙanƙen Madina, ya Allah ka gafarta musu, ka gafarta ma ɗiyansu, ka gafarta ma jikokinsu, sai da ya waɗi ƙarni uku duka yi musu addu'a. Madina daɗin zama gare ta, ya yi addu'a bisa abincinsu, abincin mutum ɗaya ya isa na mutum biyu, na mutum biyu ya isa mutum uku, kai ku tambayi alhazai. yaya kuke ganin zaman ku a Madina da zaman ku a wani guri suka shi akwai nutsuwa wadda take ta ce wadda baka iya bada misalin ta sai wanda ya je ya san ta yaya ne take to ƴan Madina haka suka gada su ne al-ansar ba taimaka wanda suka kama aka taimaka ma addinin Allah duk wanda ya zo gurin su bisu bakin cikin shi za su karɓe shi za mu ji wani hadisi da lokaci sun gwada yayi wani hadisi wanda Allah da kanshi yace yayi al'ajabi da wani abu da dan Madina yayi ku duba yadda 'yan madina suke abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba da abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka da girman zatin ka dan iyawa ka dan kai ka sani mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ya Allah ka sauko mana zaman lafiya a ƙasar mu da ƙasar musulmi gaba daya ya Allah wanda ba su da lafiya a cikin mu ka ba su lafiya masu neman jari da masu neman aure Allah ka ba su daidai su bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah ka shirye mu ka shirye da bayan mu bi rahmatika ya wahidal qahhar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يو